الموطأ موطأ الإمام مالك بن أنس إمام دا إمام دار الهجرة لما تاشي كان كتابي نقوم شابير إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق littafin saki wato ɓangare da zai magana akan saki a bayan an yi bayanai a babubuka da yawa game da aure shi addinin musulunci ba kamar wasu addinai na ɓata ba kamar alista wanda ake cewa musulunci baya marhabin da yawan sake-sake ɗin saboda illolin da ke ciki amma dai musulunci ya halatta sakin a duk da ba a son saɗin saboda hikimar da take ciki a in larura ko bukata ta sa akwai bukatar a yi shi a ce ba za a yi shi ba ba ke ɗaya babu hikima a ciki ko ba haka ba yawa wani lokaci ibtila'i sai ya zo wanda zamantakewar ba za ta yi ba ko kuma ba za ta yi daɗi ba ga kowannensu ko kuma ɗaya a cikinsu. To, sakin sai zama magani, ko rikici ya yi ta yawa haka a kasa shawo kansa, to sakin yana zama magani. Amma idan ya zama kuma ta ci barkatai, kamar yadda yake faruwa a cikin al'ummarmu, wannan kuma abu ne wanda musulunci baya kaunarsa ko kaɗan saboda illolin da ke tattare da shi kamar da muka ambata domin galibi ana yin sakin amma kuma ba a lazimtar nauye-nauyen da suka ta'allaka da sakin ko ba haka ba wanda inda ma inda ana kulawa da wannan ɓangaren to da sakin ma ya taƙaita ko ba haka ba yanzu misali Allah ta'ala ya wajabta cewa wanda ya saki mace saki na raja'a to dole zai barta ta zauna sannan ya ciyar da ita ya bata dukkanin haƙoƙi har zuwa ta gama idda kuma har ma shari'a ta kwadaitar um, cewa yayin da ta gama idda za ta tafi a bata abin da ake kira mut'atul talaq wata kyauta ta kwantar da hankali ta ban haƙuri ko rarrashi sakamakon sake ɗin. In kuma ya zama akwai shayarwa, to bayan gama iddar ma akwai haƙƙin shayarwa da za a biya. Akwai ciki akwai abin na haƙƙi na renon ciki, sannan kuma in yara ƙanana ne, in babu wata illa da shari'a ta yi la'akari da ita da za ta hana ita mace a bar mata ‘ya'ya ta yi hazana ta lura da su, miji ko uba ya ɗauki nauyi, to wannan duka abubuwan shari'a ta tanade su. To inda a ce ana kulawa da waɗannan abubuwan, to mutanen su da kansu za su yi jimami, za su yi tunani sai sakin ya kama a yi shi ko ba haka ba. Amma saboda rashin kulawa da waɗannan haƙoƙin, mutum zai ce zai amfani da dama ta sakin amma kuma shari'a ce ta bashi damar auren halatta masa kuma ta halatta sakin idan ya akwai buƙatar yinsa amma ta saka waɗannan dokokin da hukunce-hukuncen waɗanda haƙƙi ne mai nauyi amma zai amfani da waɗancan matakan guda biyu na shari'a yayin da yake nema ya bi matakan da zai aura ya aure ɗin ko ba haka ba kuma zai amfani da damarsa a shar'ance ta yayi saki amma lawazin wa'annan da aka ambata na ya baiwa mace haƙƙinta ba zai yi ba to kaga wa'annan abubuwan su suka jawo dan sakin ya auku sai ya zama fitina ya zama babban laifi da yawa a shi mai yin sakin sannan ya zama illa ga wacce za a saka saboda ba za a ba ta haƙoƙin ba sannan ya zama illa ga su ‘ya'yan su ma za a yi bari su da su wannan shi ya jawo da yawa mutane sai zama za su yi sakin nema bai kama ba ko bai kamata a yi shi ba don kawai tun da sun san babu waɗansu mas'uliya da ɗawainiya da za ta biyo baya babu tsarin shari'a mai inganci da zai lazimta wanda bai ji tsoron Allah ba cewa in an yi ƙorafi a mahukunta cewa za a biwa mace haƙƙinta da kadin abin da ya faru a kwatan mata haƙƙi duba wannan tsarin mai inganci saboda haka sai mutum ya ga da ya ga wata mace da yake gani ta hi burge shi fiye da wace yake tare da ita kawai shi kenan sai tsoro da wasu abubuwa na rashin kirki wanda a ƙarshe matar za ta nemi saki ko kuma ƙarshe dai ko bata nema ba ta yi haƙurin ta yi haƙurin amma dai ƙarshe sai an kai inda ba a son haka ake galibi to kaga zalunci sai ya auku ya'ya su zo su shiga halin kakani kayi mutum ya auro watan da zai auro ta zo ya zama tun baya da daɗewa sun yi wata majmu'a ta fatuwoyi mujallada da yawa sosai su suka zo magana akan wannan sai kaga irin manganun da suka taro a kowane ɓangare kowane ɓangare waɗanda suke cewa saki uku a lafazi ɗaya saki uku ne wanda shine mafi yawan manganun mazhabobi da kuma suke cewa a saki uku a lafazi ɗaya suke ɗaya ne shi ma akwai maganganu da yawa sai kamar yadda ibn al-qayyim yake faɗa a cikin littafin igasul lahfan min masayidi shaytan yana da littafai guda biyu kamar da muka sani igasul lahfan min masayidi shaytan babban littafin kenan a ciki yake cewa wato mafi rinjaye dai a dalili inda ta fuskar dalili ne dalilai na shari'a na hadisai abin da ya kama da to cewa saki uku a lafazi ɗaya saki ɗaya ne wanda miya shi ma ra'ayinsa da wasu malamai da yawa azadul ma'ad mahar yana cewa inda za a tantance daga malamai magabata da yan baya sai an samu malami sama da dubu da suke da wannan fahimta to amma dai a maganganu haka na mazahib na furu'ar mazhabobi to abin da yafi yawa ake aka fi yawan faɗa sa shine saki uku a lafazi ɗaya saki uku ne zai hana a yi raja'a ko a sake ɗaurin aure illa ba da zaudin kuma shi imam malik kuma yana ganin ba ma wai sai da lafazin dallaktuki salasan ba ko anti mudallaqatun salasan ba ko da ma da wani lafazi ne da ake gani yana da wannan ma'anar kamar batta batla khaliya bariya kamar zamu karanta duka wannan ina jin wannan shimfiɗa za ta dan fayyace mana abu حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس inni dallaktu mar'ati mi'ata tadliqatin fama za tara alayya faqala lahu ibn abbas daluqat minka bi salasin wa sab'un wa tis'una takhasta biha ayati llahi huzwan imam malik wato imam yahya yake cewa daga maliki cewa ya samu labari bai bayyana isnadin nasa ba zuwa ga Ibn Abbas wanda akwai wasu dole cewa wani mutum ya faɗa wa Abdullahi dan Abbas yace lalle ni fa na saki matata saki 100 saki 100 a lokaci guda to me kake gani a kaina faqala Ibn Abbas sai Ibn Abbas yace masa talukad minka bi salasin to ta saku daga gare ka da uku daga ciki, ta saku illa ba da zaujin kenan. Wa sabon wata tsona sauran tasa'in da bakwai ɗin, to su kuma ita kasa da ayatul lafizuwan, ka riƙi ayoyin Allah ne abin wasa ko abin izgili da yinsu. Yana nufin ai Allah ta'ala ya hori mutane da su bi abin sannu-sannu, a ɗalaku marratan saki ana yi a dawo a sake a dawo sau biyu kaga irshadi ne cewa in sakin ya kama to a yi shi a talakus sunni saki ɗaya bayan an samu tsarki kafin a taɓa mace a sake ta saki ɗaya ai ba abin da ya zafi in ɗayan ma aka yi in dai ba kai ne kace ka dawo da ita ka dawo da ita ba in ka bar ta har zuwa lokacin da ta gama idda shikenan sai ta tafi ba sai ka ce saki uku ko saki kaza in ta kama bayan an dawo kuma du abu dai bai canza ba bata canza zani ba kamar da suke cewa abin bai gyaru ba kaga ce bari ka sake na biyu in ka sake na biyu ma kana damar ka dawo da ita kaga abin an bi shi a hankali a hankali yanda in Allah ya so ba za a yi nadama ba karo na biyu aka dawo kuma do abu bai gyaru ba to nan sai a sai a duba sosai a yi nazari a yi shawarwari sosai in an ga cewa ba fa maslaha samsam ko maslahar ainihin rinjayayya ce barnar tafi rashin maslahar yafi yawa saboda haka sai a yi saki na uku wanda an san daga wannan kan dole sai ta auri wani ta yi kuma ta can ta can kenan kan a ce ka ta dawo gare ka ta yi kama bar duniyar ko kuma magana ita dai Allah ya kaddara ka ba za ta kula to wannan duka to kaga abin haka sai aka bi shi sannan a hankali yasa ma shehul islam ibn taymiya shi a gurin sa yake cewa ai tunda Allah ya ce shi sake tsarin sa a gurin sa sau biyu ne ayi a dawo a sake ayi a dawo to in an yi na uku shine take haramta to wannan na nuna kenan ko da ma mutum ya ce sake biyu ko sake uku in dai marra ɗaya ce to ai marra ɗaya ce tunda ana nufin marra ita ce abin da ya faru a lokaci guda yawwa saboda haka ko nawa mutum ya faɗa in dai a karo ɗaya ne to a matsayin ɗayan yake sai dai kawai in yayi fiye da ɗayan ya zama yayi dalakul bid'a amma dai sakin ya auku amma a matsayin ɗaya yake marra ɗaya ce tunda a karo ɗaya ne sai an sake karo na biyu sai zama marra ta biyu kamar da dai Allah ya tsara wannan shine shari'ar Allah wa ci babu wani dalili ingantacce da ya ce saki uku a lafazi ɗaya saki uku ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu wani kauli wani sabani a kansa duk da hadisan da aka rawaito kamar hadisin Rukana ko Abu Rukana cewa ya saki matarsa saki uku manzo Allah ya mai da shi ɗaya eh wasu sun inganta shi sun raunana amma akwai hadisin Imam wato Ibn Abbas wanda yake cewa saki uku a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ana mai da shi saki ɗaya idan mutum ya sake uku a lafazi ɗaya a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana mai da shi sake ɗaya haka ma zamanin Abubakar haka nan farkon halifancin Umar to sai daga baya yake cewa mutane fa suna garaje akan abin da ya kamata su bi shi a hankali kamar da Allah ya shar'anta shi ce to daga yau duk wanda ya ce uku to za mu zartar da shi uku kuma hana komawa a matsayin ta'aziri ko ladabtarwa to wannan ibn muslim ya rawaito shi amma dai waɗanda suka nace kan cewa lafazin in dai an faɗi uku a lafazi ɗaya to ya zama sake uku sun yi tawili kan wannan kamar yadda zurƙani ya a sharhin muwaɗaɗin wannan kamar yadda malamai da yawa haka suka yi amma tawili suka yi a hanabila ma sun tawilin wannan duka amma dai wannan ruwaya ce sahiha yawa ruwaya ce wadda take tabbatacciya misali to akwai maganganu irin wa'annan to saboda haka saki dai da Allah ya umarni da shi shine a yi ɗaya ya so a dawo a sake na biyu a dawo to in an yi na uku to ba za ta halatta ba to kaga mutum ya tsallake wannan ɗin ya zo kawai ya yi saki uku ko ma saki sama da haka wani wata ruwa da aka samu da ba ta anan tamanin mutumin ya ce ce tamanin yawa to yawa wani to duka an samu irin wannan to kaga ba ma wai ukun ba ya faɗa adadi mai yawa to shi yasa yace kai izgili duk da cewa ba wai izgilin yayi a fi'ilan ba amma dai aikin ya nuna kaman aiki irin na izgilanci da yadda mutum izgili da ayoyin Allah a zahiri a kafirci ne amma dai a rashin martaba ayoyin kamar yadda muke za a ce yanzu yadda mutane suka mai da saki wani abun banza ko kuma abun araha kuma aka ƙi kulawa da haƙoƙin a ce wasa ne da ayin Allah ko ba haka ba wasa ne da ayin Allah yawa to ya ce bakwai ɗin kari ayin Allah a matsayin isgili to a wannan dai fatuwar duk da dai ba a tabbatar da ingancin wannan magana ko fatuwa daga Ibn Abbas ba yana tana cewa saki uku a lafazi ɗaya saki ɗaya saki uku ne saki uku ne kenan yawa amma dai game da ake gani ruwaya ce da suka ce imam malik ya kaɗaita da ita wadda sani an malikin annahu balagahu anna rajulan ja'a ila abdullahi bin mas'udin fa qala inni tallaqtu mar'ati samaniya tatliqati eh wato malik ya rawaito cewa ya samu labari eh wani mutum ya zo wurin abdullahi dan mas'ud fa qala sai ya ce in ne ɗallaktu mar'ati samaniya talliƙatin na saki matata saki takwas faƙala ibn mas'ud ibn mas'ud sai ya ce masa fama za da laka to amma menene mutane suka ce maka wace fatwar aka baka akan haka qala sai ce qila li innaha qad banat min sai ya ce ai ce man aka yi wai ta min nisa magana babu raja'a kuma babu sake sabon aure mana sai dai ta yi ta auri wani bai nuna kubara kenan akwai bai nuna sugura akwai bai nuna kubara ko bai nuna sugura ita ce mutum ya saki mace sakin da bai wuce ɗaya ko biyu ba bayan dukuli wanda yana da damar ya yi raja'a amma bai raja'ar ba har ta gama idda to kaga wannan ba damar raja'a amma za a sabon aure to shine bai nuna sugura ko kuma mutum ya saki mace bayan ɗaura aure kafin a yi dukuli kaga ba raja'a sai dai sabon ɗaurin aure ko kuma saki irin na hul'i shi ma kaga babu raja'a sai dai sabon aure yawa to wannan ma ba sai ta auri wani ba to shine bai nuna sugura amma bai nuna kubra ita ce sai ta auri wani tukuna aure sahi kamar da muka ambata a baya sa'annan eh sa'annan sa'annan in ta fito to zai sake auratta to ta yi nisa a bari na kenan faƙala min mas'udin sadaku sai min mas'ud ya ce to wanda suka baka fatuwar wannan fatuwa sun faɗa ma gaskiya sun faɗi gaskiya man dallaka kama amarahu Allah wanda ya sake kamar da Allah ya umarce shi wanda muka ce a talaqu marratan yawa ya bi abin sannu yawa to faqad bayyana Allah lahu to Allah ya bayyana masa me yadda zai ko yawa waman labasa ala nafsihi waman labasa ko kuma labasa ana ce labbasa ko labasa za ga wani wata nusar labasa wata kuma labbasa amma duk ma'ana ɗaya ne ɗaya ce kamar labasa ala nafsi wanda kuma ya rikita wa kansa labsan rikici wanda ya kwaba wa kansa ne rikici wanda ya janyo ma kansa rikici ja'alna labsahu bihi to sai mu sanya masa rikicinsa tare da shi yawwa kamar da aya ke cewa wala labasna alaihim ma yalbisun kuma da mun rikitar da su da irin rikicin da suke rikita kansu da shi ko da in aka sanya mala'ika ya zama shine zai zo ya gaskata in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa'azi to shi din ma sai ya zama mutum inda ba za su iya ganin sa mala'ika ba sai su ce ba su yadda ba shine ya faɗa ma ba mala'ikan bane ya rikida to yace la talbisu ala anfusikum eh kada ku rikitar a bisa kawunanku kada ku wa kanku rikici ku daina kanku rikici wa na tahammaluhu anku mu kuma masu fatawa mu daukan muku wannan rikicin kar ku kwaba abubuwa ku jagula abubuwa ku rikitar sannan mu kuma masu fatawa ku zo ku faɗa mana mu ɗauki nauyin abinda kuka dama sai ku je ku shashi haka yawa ku shanye haka yawa huwa kama ya kuluna yadda suka faɗa man haka ɗin haka ne da yawa yanzu kana zaman zaman kalami lafiya sai wani mutum ya zo ya yi ta marareta wai shi ne da iyali aka samu matsala ka ce wace iri cefane ne babu ko ya aka yi ko ya aka ce a yar muhawara ko musatayya aka yi na ce kaza to wasu sun ce auren ya saku sakin ya auku wasu sun ce kaza wani masu ga mutum ya ta ƙoƙarin kakkaucewa don ba kai hattara ba sai lokanka na sa kama da fatuwar da ba ta da inganci sai ka tambaye shi tambaya ta gaskiya ka gaya maka gaskiyar abin da ya faru in ka sani ka gaya masa abin da yake hakika an baka sani baka ce da shi baka sani ba amma kada kuskura musamman ma al'amura irin na aure ka ba da fatuwar da ba ka gamsu da cewa hakan take ba ko don ka tausayawa irin yadda ka ga halin da ya shiga misali na damuwa don da yawa ɗin sai ga mutum ya je ya shiga damuwar ko kuma ka yi ɗin saboda gafalarka an yaudare ka don da yawa sai su da abin yaudara yaudara haka su dai wato ba sa son a ce sun je sun yi gaban kansu ko misali a ce ai sun ci gaba da zama da mace bayan kuma aure ya mutu a zaton mutane kwayar da suka sani ba tare sun tambayi wani malami ba amma idan suka ji sun ce ai malam wani ne aka tambaya ya ba da fatawa kaza da kaza to an ɗan rage dai zargi a kansu ba tsoron Allah ba ne ko da kai mutum zai je abin sa na rashin tsoron Allah ko na rashin hankali da natsuwa to ya je ya ɗauki nauyin abin shi a karan kansa mai fatawa ya iyakar kokarinsa in ya kuskure to wannan wani abu ne daban amma dai kada mutum ya yi gafala a wannan sannan ma dai wannan fatuwar ta ibn mas'ud a wannan riwaya ta imam malik da ya kaɗaita da ita wanda aka yi bayani ta goyi bayan abin da shi wato ibn abbas ya faɗa ko kuma ta yi kama da wannan cewa ɗin lafazi ɗaya idan aka yi saki uku ko fiye da haka a lafazi ɗaya to za a ɗauke shi mai haramtawa illa ba da zaujin ba da sani an malikin an yahya ibn sa'idin عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له نكما مالك يا كربو دغ يحيى بن سعيد الأنصاري دغ أبو بكر بن حزم cewa wato cewa Umar dan Abdul Aziz babban halifan nan adali wanda duka duka abin da yayi a halifancin sa wata 30 ne amma abubuwa na labarai masu ban mamaki da ban sha'awa na adalci suka auku da bunƙasar musulunci a lokacinsa. To ya ce masa albattatu ma ya ƙulun nasu fiya. Kalmar albatta ɗin nan, wato da kinaya ko kuma nufin saki menene mutane suke faɗa ma na malami suke faɗa a kanta. Kalmar idan mutum ya ce wa matarsa, anti muɗallakatun albattata ko kuma anti mabatutatun. To menene mutane suke faɗa ƙala abubakar sai abubakar ɗan hazmin ke cewa duka tabi'ai ne shi abubakar ɗin da kuma shi umar bin abdulaziz duka tabi'ai ne sai abubakar ya ce faƙultu lau sai na ce masa kana abanu min usmana ya ji alu hawa hidatu abanu ɗan usman wanda ya taɓa riƙe sarautar madina ɗan sai na usman yana sanya wannan cewa saki ɗaya ne idan mutum ya ce matarsa anti madallaqatun albattata ko abin da ya kama da haka sake ɗaya ne fa qala umar ibn abdul aziz sai umar ibn abdul aziz shi kuma yana da ra'ayi muhalif da ya saba wannan sai ya ce law kana talaqu alfan ma abqatil battatu min ha shay'an da a ce sakin da zai haramta mace ta zama sai wato ya zama sai ba da zaujin amma sai an yi saki sau dubu tukuna misali a ce za a yi ta yi a ta yi har su kai dubu tukuna sannan ta zama ta haramta ba wai ɗaya biyu uku ba ba iyakar uku ba to da a ce zangon saki mai haramtawa ya kai dubu to da kalmar albatta ba za ta rage komai ba idan mutum ya faɗe ta shi a ganinsa ya katse ai gabaki ɗaya saboda haka ko dubu ce to sai ta ƙarar da wannan adadin man ƙala albattata faƙad ramal gayatul quswa wanda yace na ya saki yanke samsam wato gabaki daya shine mana albatta to faƙad ramal gayatul quswa wannan yayi jifa zuwa ga matuƙa mafi nisa wato ya kure kenan to wannan ma dai maganar ta Umar bin Abdul Aziz ta yi muwafaka da abinda waɗannan sahabbai guda biyu babban sahabi ibn Mas'ud da kuma babban sahabi na baya da shi ibn Abbas Allah ya da su amma dai karwayo ne da Imam Malik ya kadaita da su wanda akai bayani an wanda sun an Malikin an ibn Shihab anna Marwan ibn al-Hakam kana yagdi fi allazi yutalliqu imra'atahu albattata annaha salasu tatliqatin Malik ya karbo daga ibn Shihab cewa Marwan dan Hakam wanda shi ma tabi'i ne wasu ma sun ce karamin sahabi ne sarkin Madina shine baban su Abdulmalik dan Marwa wato dan Marwan da ake cewa kana ya gadi fil ladzi yutalliqu imra'atuhu yana yin hukunci a lokacin sarautarsa ga wanda ya saki matarsa albattata ya ambata lafazin albatta annaha salasu tatliqatin cewa saki uku ne to duka dai wannan manganu tabi'ai biyu kenan Marwan bin al-Hakam da Umar bin Abdul Aziz da kuma sahababi ibn mas'ud da kuma ibn abbas sun tafi akan cewa batti wato dalaqul battu ko almabtut wannan saki uku ne qala malik imam malik yace wa hadha ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalika wannan din cewa batta saki uku ne ba ɗaya ba shine abin da na fi so cikin abin da maganganu da na ji a wurin malamai akan haka to duk inda ya faɗi wannan akwai saɓani ne shi yasa yawwa ya ji maganganu da dama ko akalla maganganu biyu amma dai wannan ɗin ita ce tafi gamsar da shi ita ya fi gamsuwa da ita to babu shakka akwai saɓani kamar da wancan mutumin abin nan abubakar ibn hazm yake haka ya tuwa cewa abani bin usman ya ce saki ɗaya ne akwai masu wannan ra'ayin ma cewa saki ɗaya ne sai sabiq a cikin littafin safihus sunna ya ambata cewa wannan kalmomi batta batla da makama khaliya bariya duk da aka faɗa ba su zo daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba ba magana ijma'i akan su maganganun da aka yi duka a wannan ijtihadi ne akwai sabani akai ba za a iya dogara da su a yanke hukunci yanke ba akan cewa amfani da wannan lafazi zai zama sake uku ba wannan shine abin da ya faɗa kuma da yawa cikin malamai haƙiƙai musamman masu aiki da hadisai sosai kamar ahlus zahir to yawanci abin da suka tafi a kansa kenan domin babu nasi suka ce yanke ɗai daga annabi sallallahu alaihi ko da an ruwaito amma zai zama da efi ne amma dai yanke cewa annabi sallallahu alaihi ya yi amfani da kalmar batta ko batla ko misali makamantan haliya bariya duka babu wannan saboda ka nazari ne da ijtihadi wannan kuma kaga dole a samu sabani akwai kenan masu ganin wannan yana iya zama saki uku an faɗe shi da niyyar saki yana akwai kuma masu faɗin cewa wannan ba saki uku bane saki ɗaya ne asalin matsalar dai kamar na faɗa da farko yin saki fiye da ɗaya a lafazi guda kaga akwai saɓani shahararre kan cewa saki ɗaya ne ko kuma saki abin da an mutum ya ambata ɗin ne akwai saɓani to wannan ɗin ma tamkar wannan har ma wannan bai kai wancan ƙarfi ba domin wancan ai mutum ya ambata sunan saki yawa ya ambata sunan saki yawa amma wannan kalmomi ne waɗanda suke da ma'anar saki ɗin amma ba shi ɗin ba kuma shi wancan lafazin saki an same shi a hadisai amma wannan ba a same shi a hadisan ba wallahu a'lam saboda haka masalolin na ijtihadi ma ja'a fil khaliyati wal bariyati wa ashbahi zalika babi na biyu abinda yazo game da da aka ce mace khaliya ko bariya da abinda ya kama da haka khaliya ita ce wacce ta wofinta mara miji kenan wadda ba ita ba igiyar aure haka bariya wacce ta kubuta ita ma ba nauyin auren kowa a wuyanta sai mutum ya faɗi wannan kalma to ita saki ɗaya ne sakin ne kuma an sakin ne saki ɗaya ne ko saki uku ne to shi ne nan ma da imam malik ɗin ya rawaito manganu irin wannan babu dai hadisi marfo'i kan cewa waɗannan kalmomin su ma saki uku ne حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق Maliki yake cewa ya samu labari cewa an rubuto wasiƙa zuwa gurin Umar ɗan Haddab min al-Iraqi daga Iraq. Anna rajulan qala limra'atihi cewa wani mutum ya faɗawa matarsa ya faɗawa matarsa habluki ala garibiki igiyarki tana kan kafaɗarki garib shine wajaje inda tozo yake a raƙumi ma'ana sa ko raƙumi ko saniya kasan idan misal ana riƙe da ragamar to idan aka je fadama ko kuma jeji inda za a zai kiwo ɗan sakinsa za a yi to kaga sai a janyo ragamar sai a ɗora a kan gadon bayan wajajen tozo to wannan tsakanin kafaɗa da tsakanin kafafuwa to wannan shine gari to kinaya ce kenan an sake ta an yada igiyar ma ga baki daya to idan mutum ya faɗi wani aka ce wani ya faɗa matarsa haka to me amsa faka taba umar min al-khattab ila amili sai umar khattab ya rubuto ya rubuta wasiƙa zuwa ga wakilinsa kamar suke cewa gwamnansa ko hakiminsa a can an murhu yuwafi ne bi makkata fil mausim cewa ka umarci mutumin nan mai tambaya cewa ya gamu da ni ya ƙoƙarin mu haɗu da shi a lokacin aikin hajji wa bainama Umar ya dofa bil bait to ana haka yayin da Umar ke dawafi a Ka'aba izlaqiyahu ar-rajul sai kawai mutum ya gamu da shi wa sallama alaihi ya masa sallama wa qala Umar Umar yace man anta yace wane ne kai wa qala sai yace ana allazi amarta an ujlaba alayka ya ce ni ne wanda kai umarni da a turo ne wajenka asalin jalbu shi ne a jawo mutum kamar shigo da kayan masarufi shi ne jalb jawowa ko irin masu na kulkula na fa'ida sai a ce wannan jalabi ne na alheri saboda ka addu'a ce in kana yin ta alheri zai ta shigowa to jalabi kenan tun kuɗewa kuma sai a ce dafa iko yawa to ni ne wanda kai umarni a kawo ni ko a turo ni wajenka faqalahu umar umar yace masa sai yace masa as'aluka bi rabbi hadhihi albaniya ina roƙonka dan girman ubangijin wannan gini na Ka'aba mai alfarma ma aratta bi qaulika me kake nufi da kace habluki ala biki? na mai da igiyarki akan kafadarki faƙalar rajulu sai mutumin ya ce masa lawista hadabta ne fin gairi hazal makani ma sadaktuka inda ka rantsar da ni ne ko ka tambaye ni ne da ka rantsar da ni ne ko da ka mun magiya ne a wani wuri da ba wannan mai alfarma irin wannan ba da ba zan faɗa ma gaskiya ba aratu bi zalikal firaka na yi niyyar rabuwa ne da wannan kalmar na yi niyyar rabu da ita ne shine na faɗa mata wannan faqala umar ibn al-khattab huwa ma aratta sai umar dan khattab yace masa eh to shine abin da kake nufi to asalin matsalar idan dai ma misali mutum kaga wannan kinaya ce ta saki yawa to kuma idan mutum ya faɗi wannan sai a tambaye shi me kake nufi in yace saki yake nufi wannan babu shakka zai zama saki inda dai kadiya take shine zai zama saki uku ko bai zama saki uku ba shine zai koma wa'ancan manganu da muhaqqiqai suka ce a lafazi ɗaya mutum ya ce na sake ki sake uku ko ya ce batti ko ya ce misali habluki ala gari biki da makamantansu zai zama sake ɗaya ko ba zai zama ba yawa sahihin shine ko abin da ya fi rinjayen shine ba zai zama sake uku ba amma zai zama sake duk lafazin da mutum ya faɗa ko da ba a saba faɗarsa ba amma sai ya faɗe shi aka zaci cewa sakin yake nufi an tambaye shi cewa saki kake nufi ko ba saki ba ya ce saki yake nufi shikenan saki ya tabbata da wannan yawa kalma ce wadda take dauke da saki din da mutum koda ya fade ya ci yayi inkarin cewa ba saki yake nufi ba ba za a yarda ba tunda sari lafazi ne sarihi yawa yace na sake ki yawa na sallame ki misali karina kuma tana nuna lalle sakin kawai yake nufi amma sai ce a shi ba yake shi yake nufi ba da lafazin na saki ne ko ya ce ba shi yake nufi ba za a yarda ba amma idan kinaya ce wacce za ta iya ɗaukar fuska biyu sakin ne yake nufi ko ba shi ba zai iya zama haka to sai a jingina shi da addininsa da shi ne yudayyan sai a bar shi da addininsa in yana da addini yana tsoron Allah kaga zai faɗi gaskiya ko yawa zai ɗau mataki na gaskiya cewa eh lallai saki yake nufi sai dai in akwai damar dawowa ya mayar da ita a yi lissafin wannan saki ko bai da tsoron Allah ko da shi ne yake nufi tunda dai yanzu a abin yana hannunsa sai ya ce ba suke yake ne ba sai a ci gaba zama a haka to kaga in suke ne na karshe kaga sai abin ya bayi zuwa ga ya zauna da ita ma bayan ta haramta amma dai a irin wannan yudayyan sa kyale mutum da addinin sa idan lafazin ba sarihi bane kowa to amma ya tunda ya ce abin da yake nufi sake ne to sakin ne babu shakka amma sake uku ne kuma sake uku bane to shine ya sabani shi ma Malik da wanda suka bi shi akan wannan suna ganin sake uku ne wannan lafazin tunda ma'ana alfirar rabuwa ana nufin rabuwa ta ƙarshe kenan to amma kuma yana iya zama rabuwa wadda take mai gajeren zango wata sun an malikin annahu balagahu ana ali ibn abi talib kana yaqulu fi ar-rajuli yaqulu li imra'atihi anti alayya haramun innaha salasu tadliqatin Ma Malik ya ce ya samu labari cewa Ali ibn Abi Talib ya kasance yana faɗa fil rajul ya qulu li mar'atihi game da mutumin da ya ce wa matarsa anti alayya haramun ke haramce a kaina anna innaha salasu tadliqatin cewa saki uku ne ko da bai ambata sakin ba to amma wannan ra'ayi ko fahimta ce in yan ruwaya ta inganta zuwa ga Ali ibn Abi Talib fahimta sa ce haka amma Ibn Abbas shi an rawaito daga isnadai masu inganci da gare shi cewa ba zai zama sake ba ko ɗaya zai zamanto wani abu da mutum zai kafaratu yaminin a kansa eh kafaratu yamin saboda abinda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wannan kuyanga ta sama da tukabdiya saboda mata sun nuna matar ta Hafsa ta nuna damuwa akan ya shiga da ita ɗakinta sai ya ce ya haramta ta a wata ruwaya ya ce ya haramta ta amma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce masa lima ta harimu ma ahlallahu lak tabtaji marata alwajika saboda haka sai aka lazimta masa yin kafara irin ta rantsuwa ya ci gaba da zama da ita saboda haka haramtawa ba da lafazin saki ba a bisa wannan baya zama saki laifi ne da za a kankare shi amma ba zai zama saki ko ɗaya ballanta ma ya zama saki uku a bisa wancan fahimta kala malikun maliki yace wa zalika azan ma sami ta bi zalika kaji ba yawa wannan shine abin da yafi kyau daga abin da nace game da wannan kenan kaga ba mamaki ya ji wancan fatawa ta Ibn Abbas da waninsa amma dai ya fi gamsuwa da wannan to shi yasa malamai suke cewa daga cikin malamai ko magabata ko ƴan baya akwai waɗanda suke a fagen saki akwai masu yi wasa'awa akwai kuma masu yalwatawa wasu duk yadda za a ce kawai saki ya auku ko aure ya haramta ko da ihtimalin sabani haka to sai sun kokarin tabbatar da shi kuma da mun san shi Imam Malik yana daga cikin abin nan ɗinsa kaman usul ɗinsa saddu zari'a sanani na wato kokarin toshe hanyar da barna za ta iya shiga to wannan ya sa a irin waɗannan masailin yana da tsauri fiye da wa'ansu kaman kuma ya fi karkata zuwa ga yawanci fatowin ibnu umar duk da bai karuwa ibnu umar anan ba fatuwarsa ba ibnu umar ya fi tsanani sosai amma ibnu abbas yana da an sassauci akan abubuwa da yawa to wasu da yawa kuma sun fi karkata zuwa ga fikun shi na ibnu abbas وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تدليقات كل واحد واحدة منها منهما yace daga maliki daga nafi'u cewa abdullahi dan umar kana yaqulu fil khaliyati wal bariyya abdullahi dan umar yakan fada idan kace wa mace anti khaliya wa khaliya gauruwa wata ba ba, ta da miji ita ce khaliya eh ko kuma khaliyun gwauro wanda bayi da wato mata kuma irin wanda ake masa shakiyanci idan wata wata azumi ya kama a al'ada a gargajiyance ko aga ana musu gwauro gwauro to irin wannan sune hali haliyun kenan ko haliya to idan mutum faɗa matarsa haliya ko bariya ko kubatacciya innaha salasu tadliqatin to saki uku ne kullu wahidatin minhuma kowane ɗaya a cikin su kowane lafazi a cikin su to kaga anan arwato daga ibnu umar kenan akan magana khaliya da bariya bai dai nakanto daga akan cewa in aka ce haram amma dai layin su kusan ɗaya ne cewa duka saki uku ne kowane a cikin su wa da sani an malikin an yahya ibn sa'idin an al-qasim ibn muhammadin anna rajulan kana tatahu walidatun وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تدليقة واحدة مالك يا سام ودقايا دان سعيد da Qasim dan Muhammad Muhammad dan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu tabi'i ne anna rajulan cewa wani mutum kana ta tahu walidatun da qaumi karkashin sa wato akwai wata kuyanga ta wayansu mutane yana aurenta yana aure da wata kuyanga ta wayansu mutane faƙala li ahliya sai ya faɗa wa mamallakanta ya ce musu sha'anakun biha ku yi sha'aninku da ita mana ku tafi da ita ma'ana zamanmu ya ƙare ku ɗauke kayar far'an nasu an na hatar likatun waye da sai mutane suka ga cewa sake ɗaya ne yawa to wannan idan misali mutum ya ce wa matarsa ko da ba kuyanga ba ce ya ce sha'anuka bi minatika ko bi uhtika ana ko dan jayayya aka samu ko dai wani abu sai mutum ya ce wa misali wanta ko walinta dai kawai ko babanta ya ce sha'anuka biya yawa tafi da ita ko yadda ka so da ita to kaga wani akwai kinaya yawa kinaya ce to sai suka ce abinda wannan za a fassara shi wato sake ɗaya ne yawa sake ɗaya ne shi ba su ce sake uku ba ne ba ku tafi da ita da ma'anan sha'anakun biha ayi khuzuha ko izhabu biha in daliku biha ku tafi da ita to wannan ma kaga ya zama kaman kinaya ce zahira to kinaya kinaya dama an ce kinaya kashi biyu ne akwai kinaya zahira wadda da wuya a fahimci wani abu in ba sake ba kamar da yace na sallame ki ko da bai ce na sake ki ba kaga wannan ba za a iya fahimtar wani abu ba sabanin saki to kuma mutum ya yi inkari ma ba za a yarda cewa saki bane ba sake ba ne ba ya zama shi da wato lafazi sarihi duk ɗaya ne amma kinaya muhtamila kinaya wadda take ba irin wannan ba za ta iya ɗauka fuska biyu kaman tafi jeki da makamantan wannan to sai a tambayi mutum me kake nufi yawa sai a dayyana shi kuma a jingina shi da addininsa mai tsoron Allah ne ya fassara mai kyau bai da tsoron Allah kuma ya fassara hasba hawa ya cuci kansa to sha'anukum biha wannan wani irin abin nan wace irin kinaya ce kamata a fassara wannan sha'anukun biya kinaya ce kusan wato zahira ko misali ana magana akan aure ko saki da sausa mutum ya ce ku tafi da ita kawai ba ga wannan sa ce saki yake nufi amma me yake wato ko da ya ce ba saki yake nufi ba ba za a yadda ba sai dai ba za a ce masa saki biyu ne ko saki uku ba amma dai saki ne ba ka wadin mai za ka ce a tafi da sai dai kuma idan akwai wasu alamu da ke nuna cewa ko saboda ta fusata zai iya cewa eh saboda fushinta ya lafa da sauransu to wannan din ma da gaskiya ne la'alla wani lokaci sai a ce shi din ya fita ya barta a zuwa lokacin da za ta huce amma dai a irin wannan karina dai za ta iya nunawa a ce irin masu zuciyar nan ne irin marasa natsuwa da abin nan a ce to zai ce ku tafi da ita yana nufin su tafi da ita can su za su iya rarrashin ta ko su mata nasiha da sauransu amma shi ba yana nufin saki ba kaga wannan kuma su za a ce mota mila yawa sai a tambaye shi to me yake nufi da ya ce a tafi da ita kuma galibi wannan idan a halin rikici ne abin ya faru to kaga zai ƙara nuna menene abin nan ƙarina za ta nuna wata sani an malika annahu sami abin da shahabin ya kulu fi rajul ya kulu limra'atihi bari iti min yau bari ito minki inna hasala su tallika ta bi mazalci albattati maliki ya ce ya ji ibn shahab yana cewa game da mutum da zai ce wa matarsa bari iti minni wa bari ito minki in barranta daga ni kuma na barranta daga ke ba ni ba ke kenan yawa kin barranta daga gare na barranta daga gare ki ina salatu liqatin wannan saki uku ne bi maslati albattati wato a matsayin batta kuma ai idan kaman wato abin suke fahimta in saki ne raji'i a kaga akwai sauran isma akwai igiya in yace ya dawo da ita ina ina kubuta ka gani ai ba kubuta kuma shi kansa misali akwai nauye-nauye a kansa in sakin bai kai uku ba ko da yake ko da ya kai uku ma akwai haƙƙin zama amma misali na faƙa misali da sauran haƙoƙi kaga bayi da babu su to amma yin saki ya zama uku kaga wato ba wannan alaƙa to shine sai suka fassara shi da saki uku amma duka waɗannan abubuwan kamar da muka ambata an ce ijtihadi ne akwai maganganu da suka saba haka ɗin amma dai kullum mumini yakan yi ƙoƙari ya kauce ma shubuhohi da musamman ma a masayil irin wa'annan wa wa mutum kada ya yi amfani da lafazi da zai iya ɗaukar abubuwa masu haɗari irin wa'annan ƙala malikun bin rajul ya ƙulu limra'atihi maliki ya faɗa game da mutumin da zai faɗa wa matarsa anti khaliyatun aw bariyatun aw ba'inatun ke gwauruwa ce ko kuma ke kaɓatacciya ce yawa yawa a sake kike a wasake kike ba ki da wani da baibayi a tattare da ke bariya a ƴancin ki kike aba'inatin ko kuma ke manesanciya ce kin yi nisa innaha salasu tadliqatin lil mar'ati allati qad dakhala biha to kowace kalma ya faɗa daga cikin irin wa'annan ko me ya faɗa daga cikin irin wannan to wannan saki uku ne in dai matar ya riga ya yi dukule da ita yawa mata ce da ba wai daga ɗaurin aure ba ne kawai aka yi wannan kenan in daga ɗaurin aure kafin a tare ne aka yi wannan lafazozin to kawai sake ne wanda ke bai nuna su gura amma wacce aka yi dukule da ita to wannan sake uku ne wa yudayyanu fillati lam yadkhul biha amma za a jinginar da shi da addininsa yawa a wacce bai yi dukule da ita ba a wahidatan arada amsalasan da tambayarsa cewa suke ɗaya ke nufi ko kuwa sake uku. Bayan ƙala wahidatan idan yace sake ɗaya yake nufi, uhulifa ala zalika, sai a rantsar da shi akan haka, kuma du. Kaga abin yana da tsauri. Wa kana haɗiba min al-kuddabi. To kaga tunda dama ba a yi dukule ba ba maganar raja'a. Amma dai zai zama bazawari cikin zawarawa. in ta yadda su sai gwada ɗaura auren ko za a yi nasarar tarewa a wannan karan misali ko tunda na farkon ya cije an samu muhawara da saɓani kaga anan kuma sai ta ga dama ta sake ɗaurawa da shi ya za a yi ma ga abin yadda ya faru ba a tare ba ka zo ka gaya mini kaza kuma ai ina ka saki damar ka ai ba shi kenan a damar yin haka tunda dai babu mu bai da ikon raja'a li'annahu la yuqlil mar'ata allati qad dakhala biha zawjuha wa la yubinuha wa la yubriha illa salatu tadliqatin domin a fahimta la yuqlil mar'ata babu abin da zai wofintar da mace allati qad dakhala biha zawjuha wacce mijinta ya dukule da ita ya mai da ita khaliya ya zama ya mai da ita mara miji mai hukuncin rashin miji gabaki daya wala yubinha ba abin da zai nesanta ta a barinsa wala yubriha ba abin da zai barantar da ita su babi ya zama ba shi ba ita illa salasu tadliqatin sai sake uku anan ne bai da ikon raj'a kuma bai da ikon ma ya shigo zawarci a kaga shikenan an kakkabe gaba daya bai da wani sauran abu sai dai hakuri kawai irinsu ne kuma shedan yake shiga sai ta sawa suna ta tawile-tawile akwai wanda ya gaya min ya ce min ya yi saki uku daban a saki biyu daban-daban na ukun kuma ya rubuta takardar ne ya aika mata amma takardar ko bata kai gare ta bane ya ce ya fasa ko ya aka yi ne na ce to atin da ka rubuta da niyya ka rubuta ko bata kai gare ta ba ai sakin ya auku tsakaninka da Allah amma daga baya sai na ji labarin an ce kuma ya mai da ita wasu sun baya cewa in dai bata kama dahir ba sakin takaddar wannan sakar to yace ai yanzu misali idan mutum kamar irin yanda da akan aiko da wasiƙa ai malamai sun ce in aiko da an aiko wa mace wasiƙar saki to in ta iso misali to ba daga lokacin da ta iso bane inda take farawa wa sai a koma daga hijirar wato kwanan wata na ranar da aka rubuta. E, inda za ta zo daidai lokacin ma har iddata ma ta shige shi kenan, yawa, saboda lokacin ya riga ya wuce. Shari'a tana la'akari da tun daga lokacin da aka sake ta ne, ko mijinta ya mutu amma ba ta da labari, balle ta yi ta kaba. Ashe wata biyar kenan yanzu ko shida. to ba za a ce lokacin da labarin ya riske ta sannan za ta shiga ta kaba ba lokacin ya riga ya shige labarin ko kuma labarin mutuwar ko sakin yana farawa ne daga sanda abun ya auku to kakenan ba lazimi bane a ce in an rubuta sako na saki wai sai ta ji ko ta gani misali ko da bata ji ba ko da shi dai tsakaninsa da Allah tunda yayi niyyar saki kuma ya rubuta ya aika magana ta ƙare to amma mutane da yawa sai su dinga fatoyi ba tare da lura da malabasa abin a shar'ance ba Allah ya sauke to abin da ya son rai ne ma ke jawo waɗannan abubuwan ko amma daga baya sai na ji duk da cewa mai da ita kuma ta san rabon da a sha ka gani an ɓata goma ɗaya ba ta gyaru ba an shiga fasadi irin wani abubuwa mummunan abu ne mummunan abu ne Allah ya juyo wa mutum da wata musiba akan wannan abu ne mara daɗi kuma ga makomar mutum Allah dai kare mu yace wallati lam yadkhul biha tukhliha wa tubriha wa tubinu alwahida amma wace bai yi dukuli da ita ba to alwahida saki daya eh tukhliha yana mai da ita mara miji wa tubriha yana barantar da ita wa tubinu kuma yana mai da ita ba'ina sai dai kuma a nan bai nuna ce sugura wancan kuma ai bai nuna ce kubura ko da ya aka ce sake uku ne to kaga rabuwa ce ta dindindin ma'ana har zuwa sai ta auri wani amma idan aka ce sake ɗaya to misali kaga sai dai sabon aure kenan haɗin mai hudar yawa kama abin da ya kawo saukin shi ne ba a yi dukule ba a wannan ɗin shi yasa kala malikun imam malik ya ce wa haza a sanu ma sami tafi zalika wannan shine mafi kyau daga maganganu da naji malamai su kaga shi ma nan akwai sabani da yaji amma dai yafi gamsuwa da wannan fatuwar lokacin yayi yayin saura ba wannan karami ne sosai ma yabinu min at-tamlik abinda yake nesanta mace na daga mallakawa wato akwai abinda shari'a ta yadda da shi cewa idan mutum kama an samu jayayya da muhawara tsakaninsa da matarsa, to in yace mata, na mallaka miki al'amarin kanki, yawa ko na ba ki zaɓi, yanzu in kin ga dama ki auka wa kanki da saki, ko kuma ki ƙyale kanki ki cigaba da zama duk wanda kika yi na ba ki dama, wuƙa da nama a hannunki. Asali shari'a ta duba. cewa raunin da mata suke da shi na gaggawa da rashin dogon nazari da adifa wato motsin rai sau motsawa rai da cancanzawar tunani irin na mata ya fi na maza yawa to shi yasa sai ba a sa saki a hannun mata ba kaga da sai ta saki mutum saki ko goma ne ma a cikin takaitaccen lokaci da ta abin nan sai ai ba kai kadai bane ai kaza kaza kana in an harzuka sai dai kuma ana da saurin dawowa to kuma sai zama inda a hannunsu abin yake kaga bakin alkalami ya bushe amma shi namijin da yake ya fita karfin hali da sanin ya kamata musamman maza da suke da tarbiyya mai kyau sabanin yawancin maza irin na yanzu to sai kaga ya bi abin sannan a hankali ko ya bi shi a ɗalaku maratani in ta kama sai ta kama ɗin sai ya ɗaya yawa in da buƙatar dawa a dawo ya sake yin na biyu in ya zamanto abu ya ta'azzara rabuwa ita ce maslaha sai ya sake na uku shi kenan kuma ya san abin da zai biyo baya amma duk da haka in mutum ya ce wa matarsa ya mallaka mata damar saki ya ba ta zaɓi to wannan ɗin shi ma yana kawo saki to shine yace hadathani ya an malikin annahu balagahu anna rajulan jaa ila abdullah ibn umar faqala yahya yace daga maliki maliki ya samu labari cewa wani mutum ya zo wurin abdullah dan umar faqala yace ya ba abdurrahman ya baba abdurrahman ya shahada wannan alkunya shi da abdullah dan mas'ud duka ne ja'altu amra imra'ati fi yadiha lalle na sanya al'amarin matata a hannunta, na ce mata duk yadda ta so, faɗan laƙan nafsaha kuma sai ta saki kanta, fama za tara me kake gani. Faƙal Ablamin Umar, Abla ɗan Umar ya ce, Urahu kama ƙalat, to ina ganin wato ina da rinjayen zaton cewa yadda ta faɗa ɗin haka yake. فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن sai mutumin ya ce kar ka yi haka wato ma'ana kar ka faɗi haka ya kai baba Abdurrahman kar ka faɗi wannan yawa ka sauƙaƙa ka sassauta fa qala ibn Umar sai ibn Umar yace ana af'alu anta fa'altahu ni ne zan yi ai kai kai ka tashi ya koma wa wancan hadisin na farko kenan la tulabbisu ala anfusikum wa tahmaluhu ankum kada ku rikita ku kwaba abinku sannan ku ce mu mu ɗauke muku nauyin ai kai kai ba ni ne ba wasu ce la taf'al min illakil fi'li ala alqawl yawa akan ce fa'ala ka sai ma'ana qala anan wato kar ka faɗi wannan eh kar ka faɗi wannan ja ai ba ni na fi zan faɗa ba kai ne ka faɗa ba kai ka ba ta dama ba وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دغ مالك دغ نافع ce Abdullah dan Umar kana yaqulu yakan ce idza mallaka ar-rajulu imra'atahu amraha fal qada'u ma qadaddi idan mutum ya mallaka wa matarsa al'amarinta ya ba ta dama ya ce, Na bar miki wuka da nama. To, falƙada'u hukumci shi ne makalar bihi abinda ta yi hukumci da shi. Illa an yunkira alaiha, sai da iya mata inkari da ta yi sakin, faya ƙulu ya ce lam'urid illa wahidatan, bai nufin saki ba sai ɗaya. Mafomin wannan shi ne saki ɗaya kam dama akwai shi. Amma in ta ce to ta rubuta saki uku ko saki biyu, saki biyu ko uku. to yana iya inkari ya ce a'a a bar shi a ɗayan in dai ta zartar kam ta zartar to saki ɗayan kam ya auku amma abin da ya ƙaru na biyu zuwa na uku to wannan shine yawa in yayi inkari shikenan eh fa ya halifu ala zalika sai ya rantse akan cewa bai nufi wani abu sai saki ɗaya wa yakunu amlaka biha ma kanat fi iddatiha sai zama mamallakinta yawa eh yana mallakar da sake wato dawo da ita kenan tunda sake ne na raj'a ba ba'i ne ba sai ya dawo da ita in tana cikin idda kenan kaga in ta gama idda to sai an sake sabon aure idan sun jito amma in tana cikin idda zai iya raj'a amma bai rantse ba wannan ya nuna cewa sake ukun yake nufi kenan ko kuma fiye da haka to ba za a yarda da da'awarsa cewa ɗayan yake nufi ba to imam malik yana taka tsantsan ne kwarai kada mutane su yi wasa da anin sha'anin saki har ta kai su ga shiga cikin shubha ko ma abin da ya haramta domin shi aure idan ya zama haramtacce to zancen ya girma ko ba haka ba eh to Allah ka tsare mu daga ganganci da ma kuskure a irin waɗannan abubuwan Allah ya datar da mu sai mu kwana anan insha Allah kamar kamar na faɗa shi kansa Imam Malik yana ishara zuwa ga cewa akwai wasu maganganu a galibin mas'alolin na saɓani amma shi dai ga abin da ya ɗauka da irin ruwayoyin da na kalto na fatoyin magabata kamar da faɗa kuma babu hadisi ko ɗaya marfu'i da ya kawo a wannan sai dai fatoyin sahabbai da tabi'ai ɗin abin da ya jawo sabanin na tsakanin malami Allah ya gafarta mana tare da su duka Allah ya datar da mu